إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واروة جماد الأولى هجر شبابا حلت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da 25 da wata na 11 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na na adda'uwar dawa ko kace aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar Muhammad bin Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci na al-Furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar, wanda wannan kuma shi ne darasi na 60 daidai a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako. Muna bata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Ba mu gushe ba muna bayani akan tasiri da sabon Allah yake waɗan annabi Adam da kuma al'umma baki ɗaya har ma da ƙasa da daddabobi, wanda za mu tashi a kan tasiri na talatin da biyu shi ne cewa al-ma'asi tukhriju sahibuha min da'iratul ihsan. Sabon Allah yana fitar da mai yinta daga kewaye na kyautatawa, yana sanya mutum ya zamanto ya fita daga cikin mutane masu kyautatawa a cikin abun da suke yi. Mala ce wa min uqubatiha na daga cikin mummunan tasirin sabon Allah. Annaha tukhrijul abda min da'iratil ihsani cewa tana fitar da dan annabi Adam mutum tana fitar da bawa daga da'ira ta kyautatawa. Ya zamanto baya kyautata duk abin da za ya yi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsakaninsa da bayin Allah sai zamanto bai san abin da ake cewa ihsani ba sai isa'a babu kyautatawa sai munanawa duk abin da za ya yi wa Allah ma cikin munanawa wannan abin yake yi kusan da ya zo a cikin hadisin jibril hadisin al'imamu muslim da imamu bukhari cewa malaika jibril ya tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil ihsani ka bani labari game da abin da ake nihi da kyautatawa yace an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar dai ga kaga Allah subhanahu wata'ala idan baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka to me sabon Allah subhanahu wata'ala baya jin haka ransa duk abin da yake na bautar Allah in ma za ya yi, to babu kyautatawa cikin wannan abun. Haka tsakaninsa da mutane babu kyautatawa, domin ihsani, ihsani ya kashe kashi, ihsani ya kashe kashi uku, nau'i uku ne shi kyautatawa. Akwai al'ihsanu bai naka wa bai na rabbik, kyautatawa tsakaninka da mahalicinka, akwai al'ihsanu bai naka wa bai na nafsik, kyautatawa tsakaninka da rayuwarka akwai al'ihsanu bainaka wa bainal khala'iq kyautatawa tsakaninka da halittun duk halittun da Allah ya halitta idan aka ce kyautata tsakanin dan annabi adam da Allah subhanahu wata'ala shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah duk abin da zaka yi to kai da ikhlasi kuma ka yi bisa ƙwarewa da yaƙinin cewa wannan abun ka ne don neman yarda Allah subhanahu wataala ihsani tsakaninka da karan kanka shine kar ka kuskura kai abun da zai sanya rayuwarka nadama a rayuwa zai jayo ce in ce da kuma bacin rai wa ranka kar ka kuskura da wannan abu wannan shakin da al-ihsan ma'an nafs kar ka aiwatar da abun da zai halakar da rayuwarka ka yi abin da zai faranta mata rai duniya da alkiyama ka kyauta wa rayuwar duk abin da zai sanya ta kuttata a duniya kuma ta kuttata alkiyama in kai ka muna wa rayuwarka kuma ka ci amalar karan kanka da kanka eh sai tsakaninka da bayin Allah ya danganci kowace halitta ma tun daga ƴan uwa mutane aljannu hatta dabbobi da mala'iku akwai hisab tsakaninka da mala'iku akwai abin da in kai zaka cutar da su irin cin tafarnuwa ka shigo masallaci a masallaci akwai mala'iku tifke a cikin masallacin ne to idan ka ciyo tafarnuwa ko albasa ka shiga masallaci kana tuka da su kaga ashe duk wanda zai sha taba ya shigo masallaci wallahi yana tuka da mala'ikun Allah saboda warin ta muni gare sa bal ma gwara warin tafarnuwa da warin da warin taba baka bane gwara warin tafarnuwa da warin taba Allah ya rufa mana asiri Allah ya sanya mu zamanto masu kyautawa a rayuwa mala yace wa tamna'uhu min thawabil muhsinina kuma tana hana shi samun ladar da masu kyautatawa suke samu fa innal ihsana domin shi kyautatawa a rayuwa idza bashara alqalba in ya tsamfaru da zuciya mana'ahu anil ma'asi sai ya hana zuciya sabon Allah idan mutun ya zamanto mai mai kyautatawa a rayuwa kyautata wannan guda uku tsakaninsa da Allah tsakaninsa da karan kansa tsakaninsa da da bayin Allah to wannan kyautatawar tana hana ta sabon Allah subhanahu wataala fa inna man abada Allah ka'annahu yara duk wanda ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa lam yakun kadhalika illa listila'i dhikrihi bai wannan bane kawai face sai dan daukaka ambatan Allah subhanahu wataala wa mahabbatihi da kuma soyayyar Allah subhanahu wataala wa khawfihi da kuma jin tsoron Allah wa raja'ihi ala qalbihi da kuma fatar abin da ke wajen Allah a zuciyarsa bi haisu yasiru ka'annahu yushahidahu yushahiduhu ta yadda yake yin abun kamar dai gashi ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum zai kyautata aikinsa na rayuwa na ibada to zai kasance yana yin wannan abun ne dan girman Allah don ambatan Allah ya ɗaukaka da kuma soyayyar da ya tsakaninsa da Allah da kuma fatar abin da yake wajen Allah na alkhairi sai ya tsaya ya natsu ya yi abin kamar kamar mi kamar yana ganinsa ka ce kamar mutum ne zai ta hijara bawa sai a ce kai ne ka share shekara biyar eh, shekara shekara biyar master dai a jami'a misali kai ne ka share shekara biyar a jami'a kenan master dai ko mutum ya shekara biyar tsakaninka da Allah in ka zo zane jaraba za ka gana ta za ka yi ne fil haƙi karbu da cin tuwon kuru ko ka kama za ka sana'ar ba haka ba ne bil haƙi za ka yi karatun don ka samu ka ƙetare kamar wannan matakin idan mutum zai zai aka cewa za a yi bak ka dibe da ɗalibai suke konsantire suke suke duba akan takardu a dokale sun in an je ana natsuwa akan a tsaya a dage a rubuta saboda dinin ake shekaru bakwai da aka yi a baya ya kamata a ce wahala ta zo ƙarshe in mutum ba yana da hankali wannan khitabi ne na mutane masu hankali ba mahaukata ba to haka shi ma me mutum mai fitawa yake wa zalika sayhulu bainahu wa bain iradati al-ma'siya wannan abun shi zai sanya ya sha makance sa ya zama to shamaki tsakaninsa da da nufin saban Allah har sai ji ma kawai baya ma bukatar sabon Allah subhanahu wataala fadlan an mawaqi'atiha balantana ma ya abka bai ma nufin ta arai balantana ya abka akai ba ta ma burga sa sai na ganin kawai ciyawa ce sarbe ne rishin aiki ne balantana ma shine zo a ce gashi yana yana aiwatar da wannan abu ina fatan mun fahimta me dalilin wannan abun kyautatawa sai ce ma yake fa iza kharaja min da'iratil ihsani amma ku ji da kyau idan mutum ya fita cikin da'ira ta masu kyautatawa fatahu suhbatu rifaqatihi al-khassa sai ya kunce masa abokantaka da mutanen Allah da Allah yake kauna sai zamanto damar ya zamanto yana rayuwa da mutane nagartattu wallahi ba zai samu ba ko kuma ta mutane na kirki mutanen kirki Allah ba zai bar sa ba da su sai zamanto duk abokanarsa in tasha ne duka ba ɗaya da doka duka kowane da nashi matsalar mutanen kirkin kan ya yi nesa nesa da su ko da kusa suna da alaƙa mai girman gaske amma dalilin sabon Allah sai Allah ya haranta masa mu'amala da mutanen kirki saboda mu'amala da mutanen kirki jama'a ba karamin alkhairi bane ka dinga mu'amala da mutanen kirki wallahi ba karamin alkhairi bane kuma a wayi gari kai awa abokanan ka shela cewa mutanen kirki ne na rantsi da Allah kai ma mutanen kirki ne idan ku aka wa abokanai ka shaidar mutanen banza ne to kai ma mutanen banza ne anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi eh in kana son ka san mutum kaka kalle shi waye kaka tambaye sa bibi su waye abokanansa su waye abokanan mu'amalarsa su waye yake hulɗa da su in sabga sa ta tashi su waye aran momi ne to mutunan kirki ne in tasha ne to shi ma tasha ne shikenan kawai kaida ce ta rayuwa ina batar muku ita to Allah ya barka cikin mutanen kirki ma ku san amfanin zama cikin mutanen kirki daga cikin amfanin zama cikin mutanen kirki sune kadai ba sa manta mutanen kirki dan uwansu kuma duk lokacin da za a yi wani aikin alkhairi wallahi sai ka zo musu a rai yanzu misali kai ne kuke tafiya karatu makaranta da mutum sai Allah ya masa rasuwa duk lokacin da ka kama hanya zaka je makaranta wallahi sai ka tuna da shi kuma sai ka masa addu'a amfanin zaman kenan to saboda Allah saboda sabon Allah da yake yi baya cikin da'ira ta masu kyautawa sai Allah ya tsayar da shi abota da mutane ki saboda ko ya mutu kada masa wannan addu'a mummunan su hadari ne daga cikin abinda sabon Allah yake jayo dan annabi Adam sai sa mu ta roƙon Allah ya arzita mu da abokane nagartattu mutanen kwarai wanda ko ka mutu ba a mantawa da kai ko wallahi yanzu ne daga mutum ma ya mutu ko har barka ne ke bai kusan dalili saboda ya yi sa'ar ma masu musa addu'a kai ni da kai musan wanne za mu bari ba. Ka mutu ka bar mai maka addu'a a duniya ba ƙarmin alkhairi ba ne, wallahi al'azi. Na race da Allah ya fi ka mutu ka bar tarin kuɗi, ka bar yaran da za su yi maka addu'a bayan mutuwarka ya fi ka tara kuɗin da ka bar su ba sa maka addu'a, ba sa da amfani, ba wani amfani gare su a rayuwa. Malike cewa wa aishu humul hani da kuma rayuwarsu mai daɗi, alhani rayuwa cikin wadata da yalwa shi da alhani wa na'imuhum tam da kuma dadin su ni'ima su cikakkiya fa in arada Allah bihi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin in Allah ya so mutun da alkhairi sai Allah ya dawwamar da shi ya tabbatar da shi cikin da'ira cikin zagaye na mutanen kirki sai zamanto kawai daga wajen wa'azi sai karatun alqur'ani sai karatu shi ne inda ake wani sabon Allah baya zuwa ko ya zo in ne ga sabon Allah ki sai ya tafiya ci baya iya zaunawa wannan fasaha ce ta rayuwa kuma alkhairi ne daga Allah subhanahu wataala ba kokarin ka bane ba ya kai ba dai ganin dawar Allah ne kuma mutarukan Allah ya tabbatar da mu a wannan yanayin fa inna man asahu bil ma'asi amma duk wanda ya saba ma Allah ta hanyar sabon Allah ya bijire wa Allah ta hanyar sabon Allah allati tukhrijuhu min da'iratil imani da take fitar da shi daga cikin da'ira ta imani to kama qala annabi kamar yadda dai manzon Allah ya faɗa ma'ana lokacin da yake yin wannan abun babu imani a kansa duk mutumin banza in zai abun banza to imani cire masa ake yi mun bayyana sai malai ya koro hadisi hadisi wanda Bukhari ya fitar da shi da shi da Imam Muslim cewa la yazni zani ida yazni wa huwa mu'min ba wani mazinaci da zai yi zina a lokacin da yake yin zina yana da riga ce imani duk mazinacin da zai yi zina yana kusantar karuwar to za a shirya rigar imani ba za a bar shi da imani ba a lokacin ba mai imani bane to in ba mai imani bane wanda kafiri ne fasiki ne ya sanya riga ta fasikai to kuma ina mun fasikai suna kusa da kafirai eh kafirai kamar wazara ne diyan maza ko fa shi da su da kafirai ba sa da wani abun nan saboda akwai zunuban da ba su kai kafirci ba amma kuma fasikanci ne mai girma duk kamar zina ba kar ba kar kafirci bace amma fasikanci ce kuma tana kai shi fasikanci fa yana kai mutum zuwa ga jahannama yana kai mutum zuwa ga jahannama to ba wani mazinaci da zai yi zina lokacin da zai yi zina yana da riga ta imani sai an cire wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min babu wani mashayin giya da zai daga kwalbar giya ya sha a lokacin da yake shan giyar yana da riga ta imani sai an zare masa ita wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min ba wani barawo da zai zo yayi sata a lokacin da yake satar da riga ta imani sai an cire masa imanin zarewa ake yi ana zare imani a jikin mutum yadda ka san mahauci yake zara fata daga cikin dabba in yana yana da ta ko kuma da ai in ka sai da ake yin salka in ka sai da ake yin salka yadda ake zara naman to haka ake zarewa fasiki riga ta imani Allah ya rufa mana asiri Allah ka dawo mana riga ta imani a cikin mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu wala yantahibu nuhbata zata sharfin يرفع إليه فيها الناس أبصار أبصارهم هنا ينتهبها وهو مؤمن با wani mutum da zai babakere da haddimeshin da dukiyar al'umma ya ga ce yantahib shine ka doke dukiyar mutum ka kwaci dukiyar mutum yana ganin ka yana gani ka tafi da ta ka san yana da mamace sada ba sata duk barawa in yana sata to yana guddar idanun mutane sai ya bari ba a ba a gare sa. To shi kuma ta'addanci wannan kwace fa, me kwace, abu kana gani, kana gani a idanka a taimaka da kayanka. To ba wani mutum da zai tafi kayan mutum mai imani da musulmi suna ganin su da rana ko da dare ana ganin ka ka zo ka ɗauki wannan kayan ka tafi da su ta hanyar nuna isa da buwaya a lokacin da zai yi wannan abun yana mai imani babu shi sai sai riga ta imani ashe duk dan ta'addan da kake gani na ta'addanci bai da imani ba shi da imani ba su da imani ba ba su imani bane sannan kuma fasikai ne ba su kai ka martaba ta kafir kafirci ba fasikanci ne wannan abin amma kuma fasikancin ma kala kala ne akwai akwai fasikanci wanda yake mai babba kuma akwai akwai fasikanci karami shi fasikanci babba in ya taru mutum jahannama za shi sai ya yi masa hukuma daidai da abin da ya ya aiwatar da ka babu wani mutum da zai kwaci dukiya ta mutum ta hanyar sa karfi da da da, da tsinin bindiga ka amshe mutum kayansa ka tare mutum a amshe maka kuɗin ka kuma a zane ka kun baita ko kuma a aiki nafi dikinka a ce sai an kawo kuɗi a yi belin ka lokacin da za a yi wannan abu ana da imani wallahi ba su da imani ba su babu imani sai Allah ce Ismail ya cewa fa iyyakum iyyakum a hirkinku a hirkinku ka shedin ku ka shedin ku ma'ana ku kiyaye wa'annan ababe ku nisantar ku nisance su wa tawbatu ma'rudatun ba'd tuba yana zuwa baya in ka tuba kuma Allah yana yi maka in mutun ya tuba duk abinda mutun zashi wa Allah in dai yasa kansa zai tuba ya tuba Allah zai yi masa Allah baya baya abin nan baya me da wanda yare me sa gafara baya baya baya banza da baya yobatar da shi duk abin da mutun ya aiwatar na sabo in ya roki Allah gafara Allah gafarta masa yake muna fatan Allah ya gafarta muna to sai kuma na gaba shine cewa wanda malam ya zano shi anan cewa saban Allah yana jayo mutum ya rasa abota da mutanen kirki. Ya zo a hadisi na annabi sallallahu Alaihi cewa Allah ya dubi al'umma gaba ɗaya sai ya fitar da wanda ya bi kowanne alkhairi daga cikin annabi Muhammad sai sanya shi annabin ƙarshe kuma annabin ƙarshen zamani kuma wanda Allah ya fi ƙauna a cikin halittunsa baki ɗaya sai ya duba cikin mutanen gaba ɗaya sai ya tsanto ya zaɓo sai ga suwa suka dace da abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan clicking da suka rayu da manzon Allah wannan generation kin da suka rayu da annabi zabi ne daga Allah daga wajen sa Allah ne ya tsinto ya hada su da manzon Allah su rayu kuma da ba daga ba, ba duka mutanen Makka bane kuma duka mutanen Madina bane akwai mutane daga ko ina akwai Allah ya tsinto yanzu kadimi Salman al-Farisi Huzaifatul Yaman duka wata zawa suka yi fa akwai mutanen akwai mutanen Hausa sun zo akwai ƙauyuka sun ba sai mutun ya buro ƙauyen su ya dawo wajen manzon Allah su san ya zauna kana ganin abin da Allah ya wannan Allah ya so shi da alkhairi ne ko kun bayyana to in Allah ya so mutum da alkhairi to sai shara shi da mutanen kirki zama da mutanen kirki ku ji da kyau Allah ya taimake ka da aboki mutumin kirki wallahi alazin yafi Allah ya baka duniya da abin da ke cikin ta yafi Allah ya baka duniya da abin da ke cikin ta saboda abota mutane har su gano abin da ake cewa abokantaka ba ba mu fahimci abin da ake cewa abokantaka ba shi yasa aboki ya wuce duk da kake tsammani wallahi aboki ya wuce duk da kake tsammani ba ka gane aboki mutum aboki mutum ne wanda ya kamata ka kyautar mu'amala da shi malam sai an je kiyama daga shi abinda Allah ya ce ba ya ce al'akhillahu yau mai idin ba'aduhun liba'adin aduhun illal mutaƙi duk wata abota da aka yi a duniya in dai ba dan Allah wace aka je kiyama abokanan gaba za a koma ya la'anu ba'aduhun ba'ada sun tsine ma junansu na rantse da Allah duk wanda suke shan wanda a wanda aboki suke jan su je wajen shan giya ko a je wajen wajen biyan mata ko a je wajen wani abu na iskanci na sabon Allah wallahi in har ba su tuba ba aka je alkiyama sai ya kalli abokin ya ce Allah ya tsine maka shi ma ya ce Allah ya tsine maka amma duk wanda kuka yi abokantaka da su dan Allah dan neman yardar Allah to in aka je kiyama kuna haɗe Allah ka haɗa mu da abokananmu a aljanna ai akwai dadi malam Abu Sufyan a duka ga wannan daura halka ta addawa dawa an hade akwai abu kada ta wuce wannan azu a wurin littafi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce a lokacin da wasu su su sun kare a cikin aran suna suna wani abu na daban tiri dan gurmu eh rahimar Allah an kare MGC su sun tanne kawai shi ke an kare MGC kai kuma a'a Allah fa ne yace manzon Allah shi wata mawaka ne kawai wanda yazo tsirara wanda yazo ya tuba ya abin nan kai kuma sai Allah ya ce a'a inda yake bukatar ka ce kai karatu kawai tsakanin ku da Allah in har dan Allah muke awo ba mu yi sarawa a rayuwa shi da kawai mu gyara zukata mu yi abin dan Allah kuma in muka yi dan Allah za mu ga romun abin tun daga nan duniya sai zaka ta ganin kawai Allah na ƙara sa maka son ƴan uwanka musulmai abokanan karatu ka ji kawai ka ji ba ga mutum kana damuwa sai ka kira wani lafiya kwana yi muhadu ba sai ce wallahi lahiya lau to Allah ya sanya alkhairi da albarka rayuwa fa kenan rayuwa kenan sauran waƙe ke cewa wasu mutane guda uku ya ce shi yana iya bada su a bashi toka ta haɗu gwara toka ta haɗu da zama da su إذا المرء إذا المرء لم إذا المرء لم يرعى سبحان الله بيت يا شيخ من فرقه أجل صدر البيت يا شيخ من يتي وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد idan mutum bai kiyaye abu guda uku ba to yace gwara a baka tafin hannu na habdi ya bisa amfani gwara a baka tafin hannu na habdi ya fi sa amfani ya ce wafa'ul lissadiƙi wa bazulu malin wa kitimanu sara'iri fil fu'adi wafa'ul lissadiƙi zaman to kana tsaye abokin da bai da rana ka sa akwai wasu abokan da in ka gama ya tawar ka to wata bukata ce tashi to irin wannan ba abokin rayuwa bane shi bai taba damuwa ya tuna akwai ka sai ina da bukatar ka to irin wannan masu ce la tusahibu kai abuta da shi wanda shi kawai in ka gansa to buƙatar karan kansa ce ba abokin ta iya bane wanda kuma abokin da zaka shiga cikin wani yanayin da yana da halin da zai taimaka maka ya kasa ba abokin ta iya bane gwara shi gwara tokar habbi a hannu da shi wa bazul malik da kuma mutunan da gashi kuna tare da shi Allah mai wadata sai shi ta ba indarar ba bai ba gida sai dashi gashi da wadata amma ku ba ku morewa kuma zaka ji ana cewa kai wani mutum da kirkiri akwai alkhairi kun fahimta ba da amfani me amfani sa kai kuna tare ku ba a yi muku ba amma na gehen za a yi musu wannan ba rayuwa ba ce tsakani da Allah eh sannan kuma da mutumin da bai da sirri duk abin da kuka yi da shi na magana sai zo shiga mu wani magana ta fita to ba su da amfani a rayuwa Allah ya sa mu wani lafiya malai ce wa man fatahu rufqatul mu'minina duk wanda yayi asarar zama da masu imani abokantaka da masu imani wa husni difa'illahi an da kuma kyakkyawan tunkudewar Allah mummuna akan sa fa inna Allah yudafi wa alladhina amanu kusadi fa Allah yana tunkude munana ko masu imani masu imani Allah yana tunkude musu mummuna Allah yana ba su kariya ta musamman wa fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi alal iman to ko in hakan ta faru duk wani abu da Allah ya tsara a littafinsa game da sha'anin iman to zai kunce masa. Duk wani abu da Allah ya tsara in har mutum ya yi rashin sa'a na zama da mutanen kirki abokanai, kai sai a ce sau da Allah duk cikin abokanan ka babu makaranci alƙur'ani. Sau da Allah kai tsara ta yi a ce babu makaranci alƙur'ani. Ai malama akwai daɗi a cika da abokin da da an tashi gardamawa ka ce to bari mu kira malama mu ji ai aboki bari a kira shi a tambaye shi. Ai akwai daɗin ma amma ci aka cika kawai daga ‘yan mola sai mashaya kawai shi kenan kawai saboda Allah ba mu ɗaya na ɗauka Allah ya rufa mu na asiri ya ce to duk wanda wannan abun ya kunce masa abota da mutanen kirki to ba shakka alkhairin da Allah ya tsara a littafinsa shi ma zai kunce masa ce ce wa huwa nahwa mi'ati khasla ya ce sun kai alkhairai ɗabi'a guda ɗari kullu khislatin minha khairun min ad-dunya wa ma fiha kowace ɗabi'a samunta ya fi duniya da abin da ke cikinta, ka mallake ta wannan ɗabi'ar ta fi duniya da abin da ke cikinta. Kamar rashin zama da mutanen kirki yana sa mutum ya yi asara kusan asara ta ɗabi'a kyakkyawun ɗabi'a guda ɗabi. Rashin zama da mutanen kirki abokanan ƙwarai yana sa ka yi asarar ɗabi'u har guda ɗabi. Kuma kowace ɗabi'a a baka ita ya fi abin da duniya a baka duniya da abin da ke cikinta. To ku ji da kyau. sai ce famin ha daga cikin wayannan ɗabi'un al'ashirul azim lada mai girma lada mai girma masu imani Allah yana ba su lada mai girma Allah ce wasu fa yi utillahul mu'amini na ajiran azima da sannu Allah zai bai wa masu imani suke tare ake aikin alkhairi tare ake rayuwa tare ake taimaka ma juna tare ake fidda juna kunya a tare to Allah zai ba su lada mai girma to ka gane a ina za a samu wannan ba wajen an haɗu aikin Allah ba duk haɗu da aka yi ba ta Allah ba to ba a samu wannan duk haɗu za a bisa yanzu ka ɗauki haɗuwar 'yan siyasa haɗuwa ce ta yan tere haɗuwa ce ta mai gyara kowa haɗuwa ta 'yan kasuwa haɗuwa ce ta yan tere haɗuwa duk ta wata sandika ta duniya haɗuwa ce ta yan tere amma haɗuwar ta masu imani haɗuwa ce ta yan teren addini ba tasu ba an taru ne saboda manufa ta addini ba manufa ta kanka ba to tunda an haɗu ne dan addinin Allah to sai haɗuwar sai Allah ya bada lada shi sai Allah annabi ke cewa yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da al'umma kuma da mun kullun inma ta'kul inma ya'kulu dhibun alqasiya kullun kaga giwa kura ta canye dabba to ta ware kanta ne to musulunci ya umarni da haɗin kai to zaka ga duk inda masu iman suke suna huri guda to idan ka rabu da su to kai ta kaga wannan alkhairin ya ya ce ka kun gane karatun jama'a masha Allah mala ce wa minha daga cikin alkharran kuma dabi'a addafu an shuhuri dunya wal akhirah shine Allah ya tunkude wa mutun sharrin duniya da alkiyama idan kana tare da masu imani kuna hade kana abokantaka da masu imani kuna aikin alkhairi tare to Allah yana tunkude sharri na duniya da alkiyama wallahi uqsimu billah alladhi la ilaha ghayruhu akwai wasu ababe da dama da Allah yake baka kariya saboda abokanka da mutanen kirki na race da Allah akwai bayin Allah da kana kwana suna maka addu'a wallahi azim kowannen mu daga cikin nan ka san kowannen mu ya san akwai mutum da kana masa addu'a bai ma saka masa addu'a ba ko kun bayyana ina ba kuna gane karatu bai ba abin da ke jayo wannan ɗabi'ar sai imani, ba abin da ke ja kuma sai shi ke cewa ashe abokantakar dan Allah ake yi. To, Allah yana tunkuɗe wa masu imani sharrin duniya da alƙiyama, wasu ababen sai Allah ya kare ka, sai a ta ƙulla maka makicin kuma sai Allah ta warwalewa. Kuma ni yanzu malam sai da wani abu da na fahimta a rayuwar ko? dalilin da ya sa muke ta wahala a rayuwa musamman mu ɗaliban ilimi ahlus sunna kusan ko sun bi kowa yin wahala yanzu a duniya magana ta gaskiya ɗalibai na karatu sun fi kowa wahala kuma sun fi kamar ta sun fi kowa jin daɗi a rayuwar nan ko zama yasa sabka daga manhajin Allah da ya tsara al'umma ta rayu a kai in har ɗalibai suka kauce akan yadda Allah ya tsara rayuwar su tafi a kai kuma suna ikirarin ɗalibai ne to wallahi sai an wahala a rayuwa sai ana tayin abun babu alkhairi babu albarka a ciki kubanza ba kuma wannan abun abun da ke jayo sada matsala ta fa duk duniya fa matsala guda uku ce wa kai duk duniya duka duniyar matsalolin duniya guda uku ne abun da ke ta kare ki cikin al'umma guda uku ne hubbul mali son kuɗi ɗai duk wani rikici ga gara ta yi, to ɗayan uku ke jayo sa, son kuɗi. Kaga son kuɗi, shi yasa karka yarda ka sa kuɗi a ranka. Kai dai kawai kuɗi, kuɗi, kuɗi, kuɗi. Matsalar sai zama to sowar kuɗi ta ɗauki hankali kuma wallahi ba samu su za ka yi ba. Eh ba samu su ake yi ba. Ka maida ma Allah al'amarinsa, ka ka sha mamaki. to matsala ta duniya da ake fama da ita matsala ce ta son dukiya hubbul mali matsala ta biyu abin da ka rikici a duniya gaba dai hubbul riyasati wa shuhura son shugabanci da son a san ka son shugabanci kowanne so yake sai ya zan shugaba kowa so yake ce shi shine matsala ta kuma hubbul nisa ya son mata duk rikicin duniya wannan uku ne duka a wutu eh son kuɗi kuma zai ga in ba a jarrabe ka ta can ba to ka shiga cikin wata jarrabawar in mulki bai dame ka ba ya ga to kuɗi in kuɗin ba kuɗi ga kamatan sai wanda Allah ya tsare kawai Allah ya tsare mutu tsarewarsa Allah ya sa mu wange lafiya to Allah yana tun kuɗewa bayan Allah sharri a duniya da alkiyama inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu in ji Allah Allah yana tunkuɗe sharri wa masu imani a nan duniya da alkiyama wa minha daga ciki istighfaru hamlatil arsh shine zaman ka tare da masu imani da abokantaka da su da haduwa kuna aikin alkhairi kar a ce fa ana imani ba a haduwa ana aiki a'a mai ba ya ce ana imani ba aiki aiki kuma shine wannan a ta karatu ana karantar da mutane eh a ta zuwa daji ana kai sakon Allah ana ilmantar da al'umma a shirya taurata ilmiya a ta kokarin al'umma ta gane addini shi ne kawai aikin to wannan haɗuwar da za a yi wannan aiki to mala'iku suna wa masu imani istighfari Allah yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu wannan ghafir kenan ko Allah ce allazina yahmiluna al'arsha mala'iku suke dauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kasan ne sun suna kusa da Allah ko ai yanzu duk duniya ba wanda ya kai matarka kusanci da kai haka ne duk duniya ba wanda ya kai matarka kusanci da kai haka shugaban kasa duk duniya ba wanda ya kai masu tsaronsa sojin fale ba wanda suka fi suka fi kowa hatta ministori ba su kai kusanci su bai kai kusanci shi da sojojin suke fale ba haka ne to mala'iku in ka fi da manya wa'ancan, to ba wanda suka fi kowa kusanci da Allah kamar hamlatul arshi, suke rake da al'arshin Allah ba, suna ɗauke da al'arshin Allah. To Allah ce, Allazi na ya hamilu na al'arshi, masu ɗauke da al'arshin Allah sun wani mala'iku, wa man haula da wani suke kewaye da su, yusabbihuna bihamda rabbihim suna tasbihi suna tsarkake Allah akan abin da bai kamata a danganta Allah da shi ba kuma su da godiya wa Allah kuma sun yi imani sun gaskata Allah Allah ce wa yastaghfiru lil ladina amanu masu imani suka hali suna aiki ba masu imani suka ce sun imani ba wa aiki ba a'a masu imani da suke tukuru suna aiki suna nema musu gafarar Allah kana zo ne kana aikin alkhairi kawai mala'ika a can sama a sama yana da ina alashin Allah yana kiran sunanka ya san ka ya ganka ya roƙa maka gafarar Allah subhanahu wataala me yasa ba za ka ci gaba dan Allah me yasa Allah ba zai sanya maka soyayyar bayan Allah ba me yasa ba za ka ba za ka samu abin da kake bukata ba a rayuwa akwai abin da fa ba kai bake roƙa maka kanka ba wallahi roƙa maka ne ake yi kuma addu'ar mutanen addu'ar halittar da in tai Allah baya mayarwa to Allah ka sanya muna cikin bayin da mala'iku suke wa istighfar suke nema maka su gafararka Allah ka rubuta sunan mu a cikin bayin da hamalatul arsh suke ma istighfari Allah in akwai mu a ƙara tabbatar da mu in ba mu kuma Allah a rubuta mu wannan arziki ne kuma ba abun da ke jasa ba sai kana da abokanai mutanen kirki mala ce wa minha daga ciki amruhu amruhu amruhu malaikata malaikatahu bi tasbitihim shine Allah yana umarni ga mala'ikunsa akan su tabbatar da masu imani akan abun da suke kamar abun da ake yi na aikin alkhairi to sai mala'iku sai Allah ya umarni mala'iku da su dinga tabbatar da su bayan shi abu sudan an yi sote wa min hamu walatullahi lahum daga ciki soyayyar Allah zuwa gare su wa ya zullu man walahu kuma duk wanda ya ƙi su sai Allah ya tozarta shi daga cikin abin da Allah yake mana bayan sai suka haɗu ana abota da mutanen kirki to shine Allah yana jibintar lamarin masu imani al'amarinka ne sai Allah ya zibinci al'amarinku duk abin da ka tsara za ku yi don Allah. Abin da aka shirya za a yi don Allah sai ga Allah yana yassare hanyoyin samun wannan abun ba tare da an ta an wahala ba. Sai ga an zo an yi wasu abu wallahi al'azim ko falon sai wasu abubuwa suna faruwa sai ta mamaki. Akwai abin da ya kamata a ce bari a yi sanarwa a nemi taimako ya ga a a za a tsara za a yi wani sai ga kawai Allah ya turo wani kai tsaye ce a je a yi kawai. cike nan kawai sai sai a ta kana ta su abubuwan yanzu akwai abin da ya bani mamaki malam tafsirin da muka yi na bara tafsirin da muka yi na bara shi yasa wallahi mu ƙara godewa Allah kuma mu ƙara addu'a kuma ta neman taimakon Allah subhanahu wataala tafsirin da muka yi bara na azumi ana shirye-shiryen tafsiri malam kawai sai wani ya kira ni muka gaida sai malam ki tambaya ta ya aka gaida haka sai har hira ta kama wajen hirar tafsirin sai yake tambaya ta ya gaba har mun yi karatu sunna tv mai wai daya ne aka sai kwatanta masa malam ba ai kwana bisa da kawai yake yake turo min takarda kawai an biya tafsiri sunna tv a Najeriya kusan miliyan 1 da shika 500 miliyan 1 da shika 500 na naira miliyan 1 da shika 500 ni ban ce a biya ba ni ne masu kawai sadaka yana ga kawai an turo ta an biya kawai ai ta karatu muna nan wani ce min kawai an biya albani tv muna tsara ya za a yi ana ta tunanin ya za a yi ya za a yi sai ci an wuce wannan wurin kawai hukumta tasbiti ne na al'amuran Allah ba yin mu bane ba yi ne na Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara tabbatar da mu to Allah yana jibintar lamarin bayinsa duk abin da za a yi na alkhairi in za a yi to sai Allah ya buɗe muku kwakwalwa sai ga yadda ya kamata a yi sai a ji kawai sai dai kaga kawai kaga an wuce wurin kawai an tafi kawai an tafi wa minha qala ta'ala Allah yake cewa kafin ma ce wala wa yazillu man wala kuma duk wanda duk wanda ya kullaci wa'annan bayin da suke aiki dan Allah to sai kaga kuma Allah yana kaskantar da shi baya cin nasara a rayuwa sai ta wahala qala ta'ala Allah yana cewa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine yake jibintar lamarin masu imani Allah ka sanya mu cikin bayanka masu imani wa minha daga take amruhu amruhu malaikatahu bi tathbitihim Allah yana umarci malaikunsa da su tabbatar da su akan aikin alkhairi sai kaga kana ta yin aiki baka gajiya kana ta yin aiki baka gajiya fa aikin alkhairi fa ne zaka kudin ka ne zaka fidda ka gida masallaci to kai wani abu amma sai ga in Allah ya shiga cikin al'amari in har kana da abu kane mutane kuna shawaran aikin alkhairin sai ga wallahi baka jin takeici da haushin ka fitar da kudin ka ka bayar aiki sai ga gashi nan can ka kashe miliyan kaza nan ka kashe kuma kullun daga shuwa kake yi kuma ka kashe babu ba wani abu da yake fitowa na riba na a duniya shay'un mal musaga ba kamar ka sa kudin ka ne ka so kaya baka juya ka samu riba a'a in ka bayar ka tafi ne sai ka tarba gaban Allah subhanahu wataala shi yasa wallahi na sha faɗa na rantse da Allah da ya gusa min rayuwa ba zai kafara akan wannan maganar ba akwai mutane da dama suna son yin aikin alkhairi amma wallahi Allah bai bukatar su akwai mutanen da suna son su fidda wai baba suna son su fidda kudin su yi amma na rantsi da Allah Allah bai bukata kusan dalili sabon Allah da suke da kuma rashin zama da mutanen kirki kamar zama da abokane na kwarai yana jayo Allah ya tabbatar da ka akan yin aikin alkhairi ina ba da ku fahimci muhimmanci abokantaka ko sai mala ya kawo dalili ya ce iz Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu eh Na'am? Mu wuce wannan. Iz yuhi rabbuka ila almala'ika ka ambata lokacin da ubangijinka yake wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum cewa taimako na yana tare da ku ni nake bukata fa sabbitul ladina amanu ku tabbatar da masu imani akan aikin alkhairi kaga mutum kawai gashi nan yana ta zuwa makaranta a lokacin da zaka liƙe shago ka je karatu lokacin wani na gani yake kawai shi ka sa akwai wanda ya ce min kai ya malam mutum shi rike shago shi ta masallaci shi ta makaranta awa guda awa bi arziki ne suka zaka ba ya man da shi mai turo kilenkin Allah ne wa yake turo kilenkin Allah da Allah ba Allah ba wa yake sa a samu cinikin ita wala to yanzu da Allah wane ka kilga a rayuwar ka so na ka zo ka bude shago ka zauna kan wuni baka ce ko ina ba kowa ba wanda zaka san komi ba ba wanda zaka san komi ba su hukunta ba shi in mutum yayi abu dan Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana an yi wani sarki a baya yana da mata sai aka samu su ƴan bara guda suna zawwa bara a gidan gidan sarki to ka san wani lokaci da mu'amala da sarakan ko da gwamnonin ko kuma da ministoci ko da shugabannin kasa gwaran mu'amala da matansu eh gwaran mu'amala da su saboda yanzu kana kana aika zuwa wajen gwamnati bata maka lokaci amma kana mata hajjia magana ko zan ta kira ta ce kaza za a yi kuma an kare ba a saba umarninta ba ku ga abin da firawuna ya ba in zaɓe yake cikin mulki fa a jama'a ne fa abin ya faru yana ba da umarnin a yanke shi kawai asiya ta kai ta ce qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana wa nattakhiduhu walada tana tana magana ta kare ta ce kawai an kare to shikenan kawai ta hajjia ta magana mi za ci malam kawai in yazo gudan in yazo sai in zai taso da sai ce ya Allah ka bamu daga falalarka ya Allah ka bamu daga falalarka shi gudan sai ce ya Allah ka arzita ni daga falalar ummu hani uwar mata sarki ce tana su ita kuma ta sakin tana jin tana jin wannan addu'a haka in ta zo malam kawai sai ta ba su kaza guda biyu shi wancan wanda ya ce Allah ya ba su daga falalarsa kaza take shiryuwa afwan guda daya sai ta ba wanda wanda yake yake cewa Allah ka bamu daga fadalarta ka sa ta yi muna ka sa kuma so Allah ya ba ku bamu kawai malam Allah ya baka ka ba wasu eh sai ta ba shi kaza a cikin kazar sai ta sa kudi a ciki bai sani ba shi kuma wancan sai ta ba shi dirhami kawai sai ta ba shi 'yan canji a hannu suna hitowa sai ce ka wane ka gani matan nan kaza ta bani yaran kira da kaza ta bani sai ce a kaza sai ce to ko kana ni kuma ka abin da aka bani sai ce mu yi musanya sai ya bada kazar a bashi kudin kuma da dole ya gaba cin kazar za a bari a ga abin da ke ciki ashe gani ma yake dokawa kaga ya nema daga Allah kuma Allah ya basa haka ake tai wata sai ta kira shi tace wai kai har yanzu baka wadatu ba da abin da muke maka sai ce ranki ne da kaza ta kike bani kawai kaza ta kike bani to ni mi zan da kaza ni da nake neman kuɗi kina bani kaza tace ban gane ba baka taba cin kaza ba ta tace wane nake sayarwa da ita kika bashi kuɗi sai in bashi kazar ya bani kuɗi ashe duk cikin kazan dirhami 100 ke da kai duk cikin kazan shi kuma dirhami da yake bashi sai bashi dirhamin daya sai ya amshi kazar kaga samu dirhami 100 dirhami 100 da kuma da kaza tace tabbas Allah ya ba su daga falalarsa mun so mu wadata da kai amma ina da ya nema wajen Allah sai Allah ya basa to kaga in Allah ya tabbatar da kai akan imani an kare kawai malam Allah ya tabbatar da mu akan aikin alkhairi wa minha daga ciki abinda mutum yake asara idan baya abota da mutanen kirki anna lahum ad-darajat 'inda rabbihim wal maghfirati war rizqil karim suna rasa lada daraja matsayi a wajen Allah mai girma da wata irin gafara da wani arziki mai kar mai girma in ga an ce arrizqul karim aljanna ce kawai wa minha daga cikin al'iz suna rasa buwaya a lokacin da kake cikin ƴan uwa musulmi ake aikin alkhairi to Allah yana gagarar da ku yadda san tsintsiya ɗa guda in ka ce ka shara da ta ba ta share komi amma in ka haɗa ta to duk ƙazantar za ta fusar da ita to haka idan musulmi suka haɗu za su yi ababe da dama na alkhairi amma in mutum ya ware shi kadai wallahi wahala za ka yi ba abun da ka yi ko gidanka ba ka yi gyarawa gidanka ba ka yi gyarawa yanzu fitina da Allah ya jarrabi al'umma da ita musamman masu ware wannan sai Allah ya jarrabe su da kangararrun ayya sai mutum ya kasa gidansu ma bai kasa gyarawa ba Allah ya rufa mana asiri wa min hal izzu daga ciki akwai guwaya gagara walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun wannan ya sauke ne a lokacin da aka je ghazwatu banil mustalaq bayan an dawo Abdullahi dauran Ubay dan Salul rasul munafiqin la'natullahi alaihi yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal in muka koma garin Madina gulaman musulunci ne ya yadu to in aka je garin Madina to zamu kori annabi ya tattara nasa ya koma garin Makka kaskanta tu talakawa matsiyata yadda ya fada su tattare su tattare su koma garin Madina la yukhrijanna al'azz minha al'azl mu da muke da gari muke da sarauta da mulki zamu kore matsiyatan su je zuwa garin Madina eh su kuma ayi daga Madina su ta zuwa inda suka hito sai wani sahabi ya jiya sai zo ya ga wa manzon Allah ga abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi ya ce wallahi ƙarya yake ba haka bane haka mata faru ba sai Allah ya saka da wannan ayoyin sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina daukaka ta Allah ce daga ta manzan Allah ce kuma ta masu imanci duk lokacin da aka hadu abokan kirki aka hadu to Allah yana daga mutanen mutanen kirki ne walakin al munafiqina la ya'lamun min atqi wasan abun da yake faruwa ba wa min ha daga ciki ma'iyatullahi li ahli al imani shine akwai samun taimakon Allah kasantuwa tare da Allah ga masu imani masu imani suna tare da Allah ba na taimakon Allah da tausayin Allah da rahmar Allah da albarkar Allah da duk alkanin alkhairan Allah yana tare da su da Allah ya ce wa anna Allah ma'al mu'minin ay bi nasrihi Allah yana tare da masu imani ta hanyar taimaka musu sai Allah ta taimaka masu masu imani to in ka rabu da bayan Allah na kwarai to baka samu wannan alkhairi wa minha daga ciki arifatu fi dunya wal akhirah shine samun matsayi a duniya da alkiyama Allah ce yarfa'illahu alladhina amanu والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah yana daga darajar masu imani duk masu imani daga Allah ya daga darajar sai yanzu ka dauki misali yanzu misalin wannan bawon Allah da rubuta wannan littafi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya babu wata ƙasa ta musulmi da ba a san sa ba tsakanin ku da Allah akwai abin da yake akwai abin da yake wannan dauka zamanin shi an yi manyan manyan sarakai an yi manyan manyan masu kuɗi an yi manyan manyan masu ƙarfi amma kun ji su waye san su ba wanda san su amma shi fa an san shi wannan wannan alkhairi ne waye karanta da su ibnu taymiya ya karanta su dalibi ibnu taymiya ne shi da su ibnu kathir sun yi karatu a wajen ibnu taymiya su ibnu rajab al-hanbali sun yi karatu su imamu zahabi tun sun yi karatu wajen imamu ibnu taymiya kudi ba ɗaya ne ba amma sun yada duniyar gaba ɗaya sun haskaka ta Allah ya daga daga duk inda kaje yanzu Allah ɗaya ya san a inda ake karanta littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a duniya kusan balma yanzu littafin Ibn al-Qayyim sun fi saka cikin littafai mafi tsada a rayuwa duk dalibin da yake sayan littafi in aka ce ga littafin Ibn Taymiyyah to yana cikin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cikin littafai mafi tsada a rayuwa kuma ga ana ta haƙiƙi su malamai suna suna rubutu akan su yanzu wannan rubutun iya kaɗai abin da muka tun daga darasin farko zawa darasin nan na 60 irin alkhairin da muka ƙaru da shi muka fa'idantu irin wayewa kan da malam ya yi mana Allah da ya san su akwai abin da ya kai wannan in nayi ne ka aiwatar sifa sai an ba shi lada wallahi ka so ko baka so ba akwai alkhairin da ya yi wannan dan Allah yanzu ka dibi ibnu kathir tafsir ne rubuta duk duniya ba a karanta sa hatta wa'anda ba musulman ba suna karanta tafsirin ibnu kasir har wanda ba musulmai ba yanzu ka dibere aikin da abubakar gumi mamudu gumi shi Allah ya ji kansa ya gafarta masa yayi shi ne mutum na farko da rubuta qur'ani da yaran hausa ajami ya rubuta shi da hausa a duniya shi ne fara wannan abu da hausa shi ne fara duk wanda ya karanta akwai wanda fa an yi shekarun da malaman da suke gabata iyayen mu da kakanni Allah ya gafarta musu in mutum zai tafsiri tafsirin kawai babban tafsirin shi shirar da lazari ila ma'alil qur'ani bai tafsirin littafi sai wani littafin ba ba aikin alkhairi bane an shuka an ce saboda Allah yanzu akwai daukar ta wuce wannan dan Allah akwai daukar ta wuce wannan ka ta yi amma an batan kai nan baya Allah ta ambata yanzu dibi Imam Nawawi da ya rubuta arba'u ne ya rubuta riyadus salihin ina ne duk duniya ina babu riyadus salihin babu shi duk duniya dibi Usaimin rubuce rubutun da ya duk duniya babu inda babu su dibi Ibn Baz dibi dibi Nasiruddin Al-Albani irin aikin da ya mahadisi duk duniya sai an ce wannan sahahu albani duk duniya ba ya tafi amma kullum ana hira albani albani kullum an zanci albani ba yi wa rana ta fito ta faɗi wallahi a duniya ba kira suna albani ba ba shi yana ga san ana inda za a karanta hadisin manzala sai aka zanta albani saboda yayi wa hadisan manzon Allah aiki in za a karanta qur'ani a fassara sai an ce ibnu kathir ya ce dole sai an faɗa sun tafi amma kullum ana ambatan su to jama'a dan Allah ko abin da ya wannan tsakani da Allah ka ta kai ka mutu ka ka taka ta kare amma kuma aikin gashi ana yana cikin wani Allah ya sa mu yi dan shi mala yake cewa wa minha daga ciki alkhairin da mutum yake rasawa ko dabi'a da mutum yake rasa in ya rasu da ya rabu da abokan kirki i'ta'uhum kifilayn min rahmatihi wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi wa maghfiratu dhunubihim wa maghfiratu dhunubihim shi ne Allah yana wasu kifilayin lada guda biyu da kuma ba su haske suke tafi yake haska musu a duniya da haske da ke haska musu a duniya da kuma gafara da ta zunubansu Allah yana gafarta wa masu imani akwai laifin da wasu bayan Allah suke masu imani ba sai sun yi istighfari ba Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu ومنها daga cikin na ƙarshe zamu tsaya akan sa alwuddu alladhi yaj'aluhu subhanahu lahum son da Allah yake sa musu a zukatan bayin Allah wa huwa an yuhibbuhum shine Allah ya so su a waye gari malam Jamilu a ce Allah yana son ka wallahi yayi a ce duk ke so SM ta kace wallahi a ce Allah yana son ka yayi a ce duk ka so SM ta kace da ita da abin da ke cikin ta duka yayi a ce wannan abin shi kada ya fi wannan ya fi kai a ce duka duniya abin da ke cikin talaka ce kuma bai ta saboda in Allah ya soka to akwai abin da yake bibiya daga cikin su shine sai wayuhibbuhum wayuhabbibuhum ila almalaika ko ila malaikati sai Allah ya sa wala gusuka shi in Allah ya soka kuma sai malaiku su suna son ka sai Allah ya kira malaiku ya ce Allah yana son ka kuma su soka kuma dole su soka Allah ne yake son ka sannan kuma wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin hatta annabawan Allah sai su soka kai zuba ba wani sai a ce annabi Muhammad yana son ka ai ba karamar daraja ba ce saboda Allah eh ai duk wani abu da ka samu a duniya baka hangen sa wanda kake kallo kana cikin wanda manzon Allah yake son ka eh ga sabon da maza yake ce masa Allah ya kalli annabi ya kalle sa yace Allah yana son kuma manzon Allah yana son ka sai ya mutu cikin kirkin sa dadi ya kashe sa Allah yana so na kuma manzon Allah yana so na ya mu'az yace Allah Mu'az bin Jabal ne annabi ya kalle sa yace Allah yana son kuma dan Allah yana son sai rasa ma zai a duniya shi miye miye ma za shi so da ba wata kyauta ta karshe da Allah zai maka shine ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ya sa mu yi abin da za ya samu za mu samu soyayyar sa Allah ka so mu kuma Allah ka sanya soyayyar ka ta dawo mu gare mu har zuwa tashi alkiyama sai malai kawo yake cewa إن, الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده ما سو إيماني ووي سكا إيماني دا الله سكا أي وتد نغرتتشن أيكي تو الله ينا سن يام سن جونا سن جونا أتكين دوران أسا سيكا تغير متنكرا سن شي الله يكارم سويا دنسا Allah ya gafarta mana kurakuranmu nan ya kamata mu fara darasi na 60 kenan ko insha Allah idan sati mai zawayin muna raye sai mu dora akan abin da muka tsaya na na abin nan na amfanin zama da mutanen kirki kuma Allah ya arzuta mu da mutanen kirki zaman to abokai na rayuwar mu har zuwa tashin alkiyama duk wanda ke tare da mu bakin na kirkin ba Allah ya sa ya zama to na kirki wanda kuma baya baya shiryuwan Allah ya kaddara shi ba na kirkin bane to Allah ya rawa da shi har abada subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته